da manzan wanda yake da wanka yake ne kuma kasancewa wannan shi ma shi wannan manzon shi ma shi ne wannan manzon da aka ce zai zo ka gane shi ne ba ta bora ka illa ka gode ma Allah da yasa kai al'amma kare su zuwa da kai ga ko da can kana jira da kai kare su zuwa don ka kan nan suna jira yanzu ga shi kuma da jira to amma dai kuma dai hasara ko wanda shi ne a nan muka an tafi ta kabe wani bashi ɗan kaɗan ne dangane da wannan su ba a lalawa wai a kawo kan da shi akwai akwai ba a cikin littafin da ake cewa isharatul mustafa da daga sahih bin sai bin awwa daga umar bin ziyad wannan da aka samu da awwa daga lokaci daga amirul mu'minin alayhi salam a cikin wani hadisi ciki yake cewa ya kuma shi ya mai da yake cewa يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا والمهاجرون والانصار متوافرون يوما بعد العصر يوم النصف ان شاء الله قادما على المدينه فوق الدور يجي يا امير انزال صلى الله عليه واله يا تيم المهاجرون الانصار suna cike da wuri mutuwa ke wuri suna cike da wuri wata rana bayan la'asa ranar rabin ramadan da sha biyar da wata a kan mumbarin sai yana tsaye a kan kafafunsa ya ce da ni aliyu wa ibnaya minhu at-tayyibuna minni wa ana minhu wa hum at-tayyibuna ba'da ummi وهم سفينة من ركبها نجا ومن خلف عنها هوى الناجي في الجنة والهاوي في لها yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan mumbari kuma da ya ya ayyukan da suka tashi ranar Ramadan kan mumbarin sai na tsaya kan kafafun sa kuma an sa da ma'ajir suna shan irin sallaci yace Ali da ƴaƴansa biyu ya iya yana ka aliyu ma ibrna ya min ali da ƴaƴana biyu wanda daga gare shi su ne a tsayyiwo tsarkaka min ni daga gare wa ana min kudin mara da gare su wa hum qayyibu na ba da kudin su ne tsarkaka bayan wasu wa hum safina su ne jirgi na ruwa jirgi man rakiba na jawa man kalaba na hawa jirgin da wanda ya hau da jirgin da larabci sabi na masu wanda a wannan jirgin ya tsira wanda kuma ya yi jinkirta mana da yawa ya sulmaya na ya halaka annaji filjan wanda ya tsira da mana wanda ya hau an ji marke ba a jaba ko annaji filjan wanda ya tsira din yana jira mana wanda ya hau jirgin wal hawi wanda ya sulmaya wanda ya halaka mishi ila yana halaka يومها فنسي يقبل الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء يقبل الله الله لينا بعد كده أقول أنا عايز أقول وإن القدر بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو القدر العظيم يقول الله الله لينا بعد كده idan irin Allah da Allah ya ma ya ce wallahu bil qadar da kuma Allah bai fadara ne girman fadara in fiko na Allah ya ga dama ya fifita wanda ya fifita shi ke in ba ka so ba sai ka hara Allah ya fifita wani ya ɗaukaka shi ya ce shi ne manzo ya aiko shi kusa sai ka ga kai bai kamata a ce shi ne manzo Allah in ma za a yi manzon ne ya kamata ko dai ɗan gidan ko ɗan ɗan ko ma kai ko kuma ko ba kai ba ƙalla da ɗan gidan ko ɗan gidan to Allah ta'ala yana shawara yana shawara da wani inda Allah ta'ala ba ya shawara da kowa ko abin da gada aiki amma fa Allah adili Allah hakimi Allah gagarau ko ina ce azizi sai ka ce hakimi da abin da ya gada ma yana yi amma yana yi yana yin abin da ba ba hikima tambaya yana wauta ya zama na duk abin da ya fi sai hikima ne me ma dan hikima aje abu amma da su duk in- duk abin da Allah ya yi to shine daidai to kuma Allah ta'ala yana zalunci baya zalunci inda Allah la yadundu falala saboda haka duk inda ka ga ya aje falala to nan ne mahallin falala kuma nan ya fi dacewa ko ba inda ya dace ba yana saboda Allah hakimu Allah adil to ya ga dama ya ɗaukaka wannan mutum ya ce shi ne me ya rage ma'alin su kai su bi su tsira to shi kuma wannan annabi wanda Allah ya wannan mumbai ya hau mumbai a sa da hajjin suna ya ce kun ga adadin nan da ‘ya'yana ta wajensa to su ne tsarka gani da daga gare ni su na daga gare su kai ba ku da ke ce um, su ‘ya'ya nan biyu kuma wasu mahaifiyarsu ba ah, su ne tsarkaka bayan mahaifiyarsu amma mahaifiyarsu ta bi su da rai daga ali sai fatima sai hasan sai su waɗannan su daga gare ni ni kuma daga gare su su ne jirgin tsira wanda ya hau wannan jirgin ya tsira wanda bai hau ba ya halaka wanda ya tsira shi yana aljanna wanda ya halaka yana wuta to shi ma in ka ji haushi ka ce ba ali ne ya kamata shi iri ɗaya da ka ce ba annabi ne ya kamata ba muhammad ya kamata a zai ba bamba ba barba an fahimta ai duk wanda ya ce ba ali ne ya cancanci mu'amin gadar annabi ba to abin da yake cewa annabin ma bai kamata ma zama ya yi irin ne so yi hudu mai suka ce muhammad bai dace ya zama shi ne su kuma wani so suka ce sun yi da muhammad rasul amma ba a yanzu to su kuma ga abin da yake ya ce ya kuma yi ba zama wa kafin su ne kuma ce ya kuma yi alama ya sai gona na aiki da yake ga aiki da mai sahabin sa duk akan me suke mana hasara wallahi wallahu an shi ana min min qabla an yi arbu Allah ya riga ya fare mu kuma kafin su samu abu karamu bi yasudu ya yasudu iyana an rabbina yuzilu yuzilu yuzilu na yace Allah ya riga ya sa ya fare mu kuma kafin su samu kun san Allah ta'ala ya riga ya ruke a wahtin su ya ɗan ga matsayin su tun kafin a yi adam amma ya kaddara cewa ga lokacin za su to sannan ya ga dama ya yi turo ya yi adam ya fito da su bayan shekaru a tsakan adam to sai ce to kaga Allah ya riga ya ba mu wannan matsayin tun kafin masu son to kana ganin cewa hasan da suka yi mana zai musar da matsayin mu a wajen ubangiji kuwa idan ka yasa da kake haushi shi kenan sai a ce to shi kenan kai wannan ba ba shi ne ma matsayin ba in in ba ka gane wannan ba zan ba ka gane na da ba zan gane wannan da da ya guda suka fiye da annabi sai ya tashi a annabi da su in ka tambaye su ka ce waye na cikin annabawa za su ce ba ka da man ba za su ce ba ba za su ce musa ne to sai ya zama shi ne in ka tambaye nasara ka ce waye mutum ne ce me yasa yau sai ya zama shi ne wane ne muhammadu dan abdullahi haka allah ya gada domin ka ce ba shi bane ba sai ya tashi a ba shi bane ko da ko kun yi mutum ko da kuma kuna da jam'iyya ko da jam'iyyar ku ta fi kowa mambobi a duniya ku tsaya tsayin da kakan abinda allah ya shirya ba haka bane to ba zai zama haka ba to haka kuma duk wani musulmin da yake ganin ba ali ne magajin annabi ba ba kuma hasan to sai ne magadan ali ba kuma yayin mu sai ne magadan musulmi ba ko ya ko ya haka nan haka nan abin yake sai dai ya cuci kansa man rabi ba na ja wa man takhallafa anha garin hawa hawa annaji bil janna wal hawi bi laza ya rage mutum in Allah ya ajiye ni'ima in ka ganta kawai ka ce alhamdulillah masha Allah ka Allah ya rabu kuma Allah kuma Allah baya zalunci kuma irin hasadar da Iblis yake nan da aka yi aka ce a sujjada ga adam sai ki me ya saka me ya samu da da saka bayan man saboda kin a ga Allah ta'ala ko bai magana kamar da ake magana da kin kamar ma Allah ta'ala yana musa da yace ya ibni amma na ka ta tsirma astaghfirka an kuntu min al-ayat hadda hadda ba Allah ta'ala ba Allah ta'ala kuma da tubar ko amma sai magana da shi kamar yana ma masa da ya ibni ya hana ka sai ba ga abin da na halitta ba girman kai kai ko kuma ka zama ɗaukaki ne ya ce ni bai dace ne su jira ga abin da ka halitta ba aka yi aka yi masa sassaucin aka yi masa sassaucin har ya yi ci shi kangare ne ya kangare ne ko sai Allah zai to kai ma karka irin wannan ga Muhammadu dan Abdullahi Allah ya tsine ko ga Ali magajin annabi Allah ya tsine mana anan shine wa kai tsara ba Allah man takallafa annaji bi aka ce bi na aljanna wal hawi ba bi da ba kuma wannan fadalan Allah yana sawa inda ya dama amma ba a koma Allah shi yasa mun ke to a a shiga shigan aqida da wurin adala ce na farko tauhidi na biyu adala na uku risala ko nubuwa na hudu imama na biyar ma'ad waɗansu ne suka cikin aƙida suka cikin aƙida wani to dole bayan ka yarda da tauhidi ma'ana Allah ɗaya ne kuma shi kada ya cancanci ibada to dole kuma ka yarda Allah ɗin nan adili ne baya zalunci ma'ana duk abin da ya daidai ne duk lokacin da ka ce me yasa Allah ya karɓa ai bai kamata ma Allah ya karɓa ba to me ka ce kenan me ka ce Allah ba adili ba mai iblis mai iblis ya yi ya ce ba haka ya kamata allah ya bai kamata shi a yi shi da wuta yana kallo yana gani a kwaba ƙasa a jajjaba a yi sifa wato a goga mashi da ya ce wai musu tsira ka gama ana allah ya ba gari a nazarin iblis to haka kuma waɗannan yahudu suka ga sun tsaya suna jiran annabi ya zo sun da shi da sufofin suka ce kai shi ne wannan amma kuma ba ba ba isra'ili ba ba za a biyu to da mai abin sai mu mishi aikin shi shi a yi ɓata yahudu cikin kai ala ba za ba za mu ba don ba bai mishi aikin mutum da shi ne allah ya kuma zai ɗauka ba sai mutum mai zagon ƙasa ba ai sai mai frustrated din allah haka ma iblis ya ɗauka wai yana frustrated allah wai yana da wishi a ganin iblis wai ranar da kama wasu allah ya yi regret wasu allah ya bakin ciki tsine masa da yi sai ya ce sai ya ce kai to ina ma ban tsine da iblis ba wani sai ya ji a yi allah ba haka kuma su ma yahudu sun ji a yi allah da suka ɗauka cewa za su iya gagarar allah a kan da annabi ne haka ma duk wanda yake tunanin ba za a bi ausiya ba bayan ya yarda da muhammadu rasulullah shi ma bai isa ya gagar Allah zai da ya so ya ɗaukaka wani ya ce shi ne mene mene mene ya dai waye cuta kansa in sha Allah Laita Allah ta'ala mai adalci muna magana kan adalar Allah duk da ya faɗi magana dangane da al'amarin yahudu dinnan ya ba da labarin abin da suka yi to sai kuma ya kawo ta magana cewa ba a bincika su ne ba kaga adalci wa min alil kitabi man in ta aman ku bikin tsari min addini ilaika wa min hum man in ta aman ku bi dinarin lahi addini ilaika illa ma kunta alaihi qa'ima ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الدنيا سبيل ويقولون على الله كذبا وهم يعلمون daga cikin ma'abuta littafi akwai wanda in ka bashi amanar kinɗari zai dawo wani in ka amintar da shi a kan kinɗari kinɗari dukiya mai yawa a ruwa za mu yi kudarwar kinɗari daban-daban dukiya mai yawa in ka bashi amana ka aminta da shi aka duke amana amana duke mai yawa zai rike maka amana ya kuma cika amana ba na amma ba zai taɓa komai ba da cikin wannan ومنهم من ان تامر بدينار لا يؤديه اليك daga cikin su an kira da ko in ka bashi amanan dinari daya to ba zai cika maka da mai amanan ba zai ce wannan amana ba zai ba za a misali in ka bashi ko ajiya ko rance to ba zai baka ba illa ma don ka dai sai ka tsaya a kansa ka dawo a kai ka tsaya da ka dace ta cewa sai ya biya kan baka bayan ya tafa ke to kun ga wannan ya nuna kenan akwai masu maciya amana a cikin su maci amana maci amana ne ba yawan amana take sa a cikin shi shi shi barawo barawo an fahimta idan aka idan mutum ka ga a garin su akwai yana satin akwai wata ranar aka ba shi ajiyar taraktoci mai zai da zai sata tarakta to wallahi wata ranar aka kuskura aka ba shi amanar jiragen sama mai zai sacewa zai to aka na biyu saboda haka idan ka ga mutum ainihin baya da amana a kan amfani inda yawa ma ba zai amana in ko ka ga ya riƙe amana yar kaɗan ko komin yawan ta ma zai riƙe wannan adalci aka yi ma ahalin kitab a ce duk ahalin kitab ba kuma da wasu kan yi kuɗin goro tsoron sun ce kaza ta ba ai kaza wanda ya abu ake ce ba sai a ce ai suwa ne sun kaza wannan ana magana dangane an fita da suka zo madina suka zauna suna jira annabi da annabi ya zo suka imani amma ba da daga cikin su da yawan su suna da suna da mummunan hali amma ba da sai aka sai aka ce daga cikin su akwai wanda an ba shi amanin kirkari ma'ana dukiya mai yawa to ba zai ci amana ko mun yawan ta wani ko ɗan dinari ne aka ba shi tsanci to in aka ba mutum dinari ɗaya cinye in aka ba shi dubu goma ba ai ka ga tsaf ko aka ba shi dubu ɗari ko miliyan ko miliyoyi kaga in dai zai ci da dinari ɗaya to ina kuma ga dukiya mai yawa kaga kaga mace amana mace amana sifa ce a abin zargi to me yasa suke wannan maciya amana suke cin amana saboda suna justifying cin amana ne zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummi a bayan can na kawo da shi za mu zo kan inda suke cewa laysa alaina fil ummi amma a bayan mun karanta zan ta masa nan na illa ayyamu ma'duda to cikin wayansu arere da suka kirkiro suka ba kansu wani matsayi suka suka yi tabririn barna sun bar sun sun tabririn barna shi ne barnan ka ce ne ne abu ba daidai ba ce daidai ne saboda ka daga ciki akwai inda suka ce laisa alai na fi kulmi na sai babu wani tafarki na ma'ana na sallatuwa ko kama mu da ne akan kumbiye su a yi kumbiye waɗanda suke baki tabiye ba bin akas inda ya wuce ce kumbiye na nan ba bai wuce da arabiya na cewa ummi amma su arjin suna arjin suna da kalmomi wanda suke amfani da su wanda suka fi ummi muni domin ummi a asalin shi a larabci jinginawa ga kowa ne daga umma a fuskar sai a ce mutum ummi da laraba suna amfani da wannan kalma a wurin ibarori daban-daban shi yasa ma wasu duk a wajen su suka ɗauki wannan kalma da aka ayyabi annabi aka ce ummi sai suka ɗauki kalmar suka murgura mata ma'ana ummi daga uwa daga um aka sami um an ce mutum ummi ne ma'ana ba koye aka ce wannan rabu da shi ai ba koye a san aka ce mutum ba koye ne da hausa mai ake nufi goyon uwa mutane za su za su yi aure za a ce kai na karo ai yar mace ce suka ce za ka yar mace domin in yar mace ce to ma'ana ai mun ba ta ba ta control wata take control din da ba su suna ce mata yar mace ma'ana ita ita yar mace in ka aure za ka sha wahala saboda uwa ita ce ita uwan ita ce ba uwa da ba ita ce sai a ce mata yar mace ba yana nuna ba ta da uwa ba amma ma'ana a hannun uwar ta take da uwar uwar ta take da cikakken iko na juya ko za ka ce sai yar mace don ainihin ba ko wani abu dai maka ba ba wanda za ka je kai ma magana ko namijin za a yi magana ko uwar ta kawai kaga da suka ce mutum yar mace idan ka ce mace yar mace to suna nufin ba ta da tarbiyya an fahimta kuma aka ce mishi ai goyon uwa ne ko goyon kaka ka sun ka ce ai goyon kaka ne shugaban ɗin ne saboda ita kuma kaka in ka rika ɗa to duk a ko ya kuka sai ta yi kuka ya kuka ya kuka kuka ne ya yi da abin da yake sosai sai ta yi masa to sai a ce ai goyon kaka ne wato ma'ana shi shugaban ne to in aka ce mutum babban ne to taratan yana zama yabo taratan yana zama suka an bayyana da inda yake zama zargi kamar yadda na gari aka ce yar uwa yar mace ko ko ai goyon uwa ko goyon kaka kaga zargi ne ana nufin cewa ɗaya ne ko ko bai da farko to har kaɗan kuma sukan amfani da ummi a zamanin su tun da kan masu kan canza ma'ana zamani na canzawa a zamanin su idan suka ce mutum ummi suna nufin goyon uwa ne ma'ana bai makaranta bai karatu bai koyi rubutu da karatu ba domin su rubutu da karatu galiba maza ke mata ba su a zamanin su a lura ba saboda haka in aka ce mutum ummi ko da namiji ne ma'anansa bai yi rubutu da karatu saboda mene in in kuwa in kuwa ya ta ga girma an da ɗaukacin kaɗi za ka kwa sai ce su mata kaɗi suke su maza ne suka koyi rubutu da karatu mata a lokacin su ba su rubutu da karatu mazan ma ba duka kowa ke rubutu da karatu saboda haka a zamanin su rubutu da karatu ainihin kamar luxury ne sai wani da wani ba kowa irin kuma to kuma kowa da cikin wani suka ba da wanda suka gama ta irin kuma saboda haka ita ce ummi ne ana nan bai irin yana da cikin ma'anonin sa kar mata da ma'anonin da yawa amma ummi a haƙƙin annabi ya gobe haƙƙin annabi ummi ya gobe ma'ana shi ba ba kitabi ba ne ba ba yahude ba ne ba ba nasari ba ne baya karanta attaura baya karanta linjila amma ga shi ya zo da littafi cikin attaura da linjila ya fi kuma attaura da linjila da yana karanta attaura da linjila ya zo da alkur'ani sai a ce a nan ya rere ba sai aka ce shi gumi ne ma'ana baya karanta wancan da to kun ka haɗe annabi yabo ne amma wasu suka mutu da fasar wata wani irin wata ba ko ya zo daga ruwayar wani da cikin imanin mai an tsine mai wanda suka ce annabi bai yi rubutu da karo ce ala tsine musu wanda suka ce bai yi rubutu da karatu ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya yi rubutu da karatu da harshe 70 bayan intimalin a lokacin harsuna 70 ake rubuta duk ya iya rubuta in yanzu manzo Allah zai zo duk harshen da ake zai haka kuma kowane imamin duk harshen da ake har ke ba na mutane ba har na mala'iku har na tsuntsaye har na kwari in kwari ma suna rubutu ya yi rubutu su ba da zaka ce wani gaɗa ne da cikin zara da yau wannan zaki kuma ka ce wani kuka ruwa ne wanda ce a nan da yau kuka karun su ruwan ka ne da yau zaki in ka yi in ka yi mutum ce uban ka ne karatu me zai ce gaya masa ka tsaje shi ne abin da kai ce wallahi har wani su ba alim musulmi suna rubutawa ni ne na gani a wani wani wani a wani takarda littafi ne na alim musulmi hankali na tashi ana ɗauko gudun rubo gobe ya ce ilita da kobe ko musulmi ya rubuta iya iya to shi ke da zamu zo kan umi wani lokaci na biyu umi mu za mu magana kan ma'anan umi amma a nan su abin da ya gura suke laisa alaina fil ummi da sabi ba mu da ba laifi a kan mu dangane da ummiyai suwaye ummiyai wanda suke ba yahudawa ba to amma kalmar ummi a nan a larabci ne aka girma aka ce masu ma'ana wanda ba yahudawa karanta littafi to amma su a harshen su jaki suke ce mana da ba kamar yadda wani ke wani wanda ya yi ga alimin da ke cewa wani kuma a yanzu suna ce mashi alai oh oh wanda ba ba a su su su su yahuda wanda yake ba ba addinin su yake ba cewa suke da shi jaki a harshen ma'ana shi an halicce shi ne kamar yadda aka halin jaki ana kin jaki me yasa Allah ya jaki tambaya me yasa Allah ya jaki Allah ya jaki ne hore shi ga dan adam yasa Allah shi yana hawan bayan sai yana dora masa babu suka ɗauka duk sauran mutane a kai ya kone to sai suka ce laisa alaina fil ummi na sabi ba wani tafarki ma'ana na na laifi da za a dora mana a kan wanda yake ba bai gudu ma'ana in mun kashe wanda yake ba bai gudu ko muka tsaga cikinsa ko muka kona shi ko muka cinna masa wuta, ko muka share da shi har da lahira ba za ta bai ba ta bai to muku a addinin mu ko jaki kata akwai haini ba a cikin hadisi ya zo wata mata ta ɗaure kyan da ta ta sami abinci ta ta mutu alaji ba ta a kan kyan ma za ka shigo a kan jaki ma za ka shigo duk da allah ya hore shi ne amma bai ce maka ka kashe shi ba ko ka azabta shi ba kaya ma da aka yi karka ɗora masa karka ɗora masa birbishin abin da zai iya ɗauka kuma yana da haƙƙin ka ciyar da shi ka shayar da shi ka kula da lafiyarsa don halittar Allah Allah da ya hore maka shi ne kawai ba ka da wata hanya na sarrafa a kan sarrafa shi daga gara za ka sarrafa jaki ne bisa aibin shari'a to su ko sai suka ce in dai mutum kunni ne duk abin da aka aikata ta masa ba ma za a tambaye mu a ranar ni mai hudu ya zo ko ya kashe garuruwa ya kashe jarirai ko ya yanka ciki ya fasa ya tsaya nan ne ciki ya fito da jaririn ya kashe in ya zo lahira Allah ba zai ci musu komai saboda shi ba tsakan Allah in dai ba da yahudi dan uwansa ya kashe ku ba amma in ya kashe bai yahudi dan uwansa a ci ha ba ka kashe dan uwanka ya hudu me yasa ka kashe ko a nan ne ya zaɗa mishi ta hudu wakilin shi ga wuta akan ya kashe ya hudu in ya kashe su da yawa to amma in ya shiga wutar kwana nawa zai in ya yi tsanani a rubutu bayan muka rufe abokan sun yi gudu ne da ɗaya da ala da zaga muku amma a can sun ce lan ta masana naro illa ayyaman ma'aluda mun taɓa shi lokacin kwanaki ne amma to in mun yi mawane laifi idan mun yi laifi ga wanda yake ɗan uwanmu bai gudu amma kunni ba zai ma tuba shi za ka ga waɗannan miyagun ayyukan da suke aikata ba suna share garuruwa da ƙasashe ba abin da ne su ɗaya da arziki tunkuta tunkuta mutane bala'i su haddasa yaƙi su kashe mutane su wurga babban wasu kare ko ba da ne da mai sai su ne da kudi ba za ta kai mu dangane da to shi yasa ma daga cikin su wani ka bashi amanan dinari ba zai ma wa ɓangaren da saboda mini isra'ila na idan kai ba bai wune ba ne ka zo ka ba bai wune amana sai ci ne in ka tafi sai ci haka ma ba za ta mai ba yawa duk da muke rufe na riba ba za ta yanzu kaga nan sai aka nuna kaga masu masu laifin da cikin su suna kafa hujja ne da cewa su ba za mu a tambaye su dangane da kuɗi ba nan yana cewa ainihin su alkitab suna rayawa cewa duk dukiyar kumbi an halatta su halas kuma ba za ba su ayi kumbi wanda ba su na kasa addini da an dukiyar su ya halatta ko sun ci ba na su ne kawai ko ba sun ci kai ba ma kawai ko sun ci dukiya ba har ma komai suke na kumbi su ba za ta ko sun kashe shi ko sun kona da wasu suna rayawa ba kuma suna cewa cikin littafin su sarki a kawo a cikin wani wani wani wani kisa da ta karba a dangane da wani bamisire da aka kama shi aka tsare isra'iliya suka kama shi suka tsare shi ne suka zo suna cikin masu tsaro suna ɗan zage-zage kaza kaza sai suka cewa ko abin kaza sai shi wannan mutum da ke tsare shi sojan domin saboda sai tambaye shi wannan da isra'ila ya ce me ka sani dangane da akawa kai me ka sani dangane da akawa sai ce shi bai son wani akawa ba illa aya ɗaya kawai to sai karanta masa aya ɗaya duk ko kashe su wai ina karanta maka aya akawa rasu da su duk ko kashe su mazan ko kashe matan ko kashe yaran ko kashe hajjari ba ko kashe dabbobin su ma ko kashe tsuntsayen su har kajin su ko kashe har kuma tsayayen su duk ko karkasa sadakar iblis zarnar هذا كان كان وين وين ابليس يا يا كذب يا تتلصى كذب ابليس wannan ka wai aya wai aya da yake kenan shi aya da a tsoron da yake kenan duk ko kashe su ko su kuma yanzu suna ma yaran su tarbiyya ne sun tashi nasari makarantar gairu da makarantar firamare an an shiga bas za a koma gida sai a yawa a ana ta za mu kashe su za mu kashe su bincikan su za mu kashe su duk larabawa za mu kashe su har ma kan ma za mu ai yaran ma za mu kashe su za mu kashe su za mu tabbatar a rajin da wani suke su yanzu haka suke ba wai damin tarbiyyar da suke musu a kan kisa laisa alaina fi duniya wannan ba labarin da bane yanzu zancen to kaga ba kawai dinari ba balantana dinari kuɗi shi ne ke ganin ranka ma zai shi karba kuma ko to su haka suke rayawa suke cewa kuma a cikin littafin tsakawo Allah mahalicin sama da ƙasa adil hakimi shi ne zai halitta ya ce wasu kabila wai su zaɓaɓɓu ne duk abin da suka yi ba za ta bai zuwa a jana ba ina hikima nan ina kuma adalci a nan ko mai iko ne ba sarari ya ce ga wani duk abin da ya ga dama ya yi ba za a tambaye shi ba yana iya kisan kai ya harna ba za a tambaye shi ba shi wannan sarki mai za a ce masa azzalim horowawa mahaukaci min wannan hauka ne da dolanci da hauka da tsabar zalunci to amma su suka ɗauki wannan sufan su ba su raba a yau Allah wanda yake hakim ne adali la ya zama mai tsara tsara wanda duk abin da ya yi daidai ne ba ya aji komai sai a mahallinsa to shi ne suka dinga zama cewa shi ya zaɓe su a matsayin su kabila ce duk abin da suka yi ba za ta fi su amma da a cikin ummi in ma ya yi mai ƙarfin suna kashe yan uwansu ya hudawa lokacin da suke kamfen ɗin duk inda da ya hude yake koma ƙasar da suka kafa na farin suka kwace ce isra'ila to sauran da yawa ba su su dawo sai wasu suka da za su dawo gab da za su hau jirgi za su sauka jirgi jirgin ruwa suna ɗauke da bai hudu dubu uku sai suka yi shawara a nutsar da jirgin a ɗauki hoto a ce ingila ta zo na nutsar domin duk yahuda ingila su kawo sai ko suka nutsar suka kuma ɗauki hoto a karaba aka ce ai ingila ta ta jawo shi yahuda ingila za su dubu uku za su koma gida shi ne ta kai a ba yau sauran yahuda suka zo koma sai bayan shekara goma ta bayyana cewa su isra'ila suka rantsar da teku da kan su doshi to kaga wannan za su shiga wuta a yamma ma'adura tunda su kai marci da su da sun kashe da uwansu amma da da jakuna ne sun kashe da ita alai na fi kuma da sau waɗannan wannan waɗannan ba ayoyin Allah ba ne ayoyin shekaru ne su suka shekaru suka zo rubuta su da rantabin sunan sanar na wula a yaran ma'arura da kuma laisa alaina bai komi na sosai duk ayoyi ne a cikin akawar su kan suke karanta ayin su kuma yana ayoyi su ana ciki sai ma ayi duk nan ba ba kawo duk makai duk makai sun shi da an akawar mu a kai da aya da sauran irin miyagun abubuwan da suke raya su su ɗauki duk mummunan aiki su jingina ma annabawa su ce annabawa ma ɗin su wasu tabbatar su su ce su aka haɗu su ke ne to amma adalci irin na Allah ta'ala bai ce kowanne da yahudi haka yake sai ya ce sun kasu kashi akwai masu cika amana akwai maciya amana to domin akwai maciya amana da yawa ba sai a yi musu kudin gora a ce musu bincikansu maciyawa sai aka ce akwai masu riƙa wanda ko komin yawan dukiya ka ba su amana ba su ci amma akwai mace amana komin ƙanƙantar dukiya ka ba su amana za su ci ba ga mace amana ba wai yawan dukiya take za a ce amana ba ke ba mace amana mace amana in ya ci kaɗan zai ci mai yawa to wannan wannan abin da suke rata a lalisa alina fi kumi ne sabi da gaske ne haka Allah ya ce la Allah ta ala ce wai kulo na Allah ne kadiba ko mu yara suna faɗan ƙarya ga Allah suna sani sun san Allah da saukar da wannan domin kan ba ma hikima a cikin wannan ba ko akwai maganar za a ce maka Allah ya ce kaza kana da hankali kana da hankali za ka ga magana da hikima duk magana duk zance in ka in a kona abu da tun da Allah ta'ala ya mana hankali in kana da hankali duk wani zance da aka ce Allah ya yi za ka ji akwai hikima ce haka zancen manzo Allah in dai manzo Allah ya faɗi magana kana karanta hadisi za ka ji hikima ce to da ka ji an ce maka annabi ya ce kaza ka ji maganar ba a hikima a ciki to bincika da kyau wani ne ya ce ma ya ce annabi Allah mun annabi hakima saboda haka idan kana da hankalin ka ji magana ba hikima a ciki ko kuma ka ga ka ji magana ba ma kawai ba hikima ba akwai tsabarwa sai a jingina ma Allah to ka san ba zai to wa'annan malaman su suke ga ma marasa ilimi cewa haka ne amma su malaman sun sani sare cewa ba haka ba bai kulura Allah ne kadai ba wahum ya alam suna faɗa wa Allah kai alhali suna sani sun san cewa Allah bai ce haka to kuma su kuma wanda ake karanta musu ƙayayi suke bi to ta sha ba har kurugu idan wani fantarare fantararren mare ya kira wa Allah ƙarya ya gaya maka kai kuma dama irin ƙarya kake to zai kaje kaji gaskiya kaji mare na Allah kaji mare mai Allah mai tsaki gaskiya to dama kai ma zuwa ya ka irin wannan take to in ba haka ba komin malantar mala in yi magana komin jahilcin jahilin in dai jahilin ba ma hukaci ba ne in dai malam ya karya sai jahili ya ce ta zama bambara ba sai ka ji jahili ya ce in malam a duba ne saboda zai ji ta bambara ba saboda ba zai ji ta ba hikima ba adalci in ya ce Allah ya ce kaza ko manzon Allah ya ce kaza da ya ce zai ji wani iri to amma da yake in in ra'ayin su shi ma irin wannan ne sai ce ce gobe ce ai malami a wannan shi wannan ko ko irin wannan abin da suke ce musu rutan da suka rike a a gidajen rediyo da kuma shi suna ce musu tafsiri wasu surutai suke wasu suna tafsiri amma wasu da wasu surutai su wanda ya saurare shi yana surutu sai ce a misa gyara na kai gyara wai a musulunci an yarda cikin al'umma a kashe ɗaya bisa uku don sauran biyu uku bisa uku su zauna lafiya wallahi sun matallahi kuma billahi da zira da ya kayyari ba hadisin da ya karɓa inda shi ku kawo ma wannan magana ba hikima ce yanzu Allah ta alama da cin sama da ƙasa ya ce ku kashe mutum kashe ɗaya bisa uku na mutane kisa kai na babbanci ku da na yahudu da suke a kisa a ina haka ga wannan shi ma yau da kudin allah ka zuba mai alamu a ina haka ga wannan wannan addini na mai hikima wannan addini na mai adalci inda haka ne da annabi da biya kashe mutane muka yawo duk halar da suka bashi sai ce a kashe ku wanda kaga an kashe an an a fagen fama ne amma ba ta zo aka kamo da aka yi sai dai da haƙƙin shari'a in ya ke a yi musu haɗin kisasi ko haɗi amma ka kawai a ce wai azaba wai in sun bangare a ɗaya ba a kashe ɗaya bisa uku nan maza da mata da yara har da masu ba a kawo rufu wai sauran da wani alaƙa wai addini ne ce ka ayyana ka kawo mana ayan ɗin alƙur'ani wannan abu ko ta yayi girma mu ba ma zai zo bai kamata ya zo a hadisi don abin yin cikin girma alƙur'ani ke zuwa da shi sarara inda da akwai wannan addini da addini alƙur'ani zai zo da shi sarara ba sai a masa kawo ne kaga yan ta'adda sun kirkiro magana inda suna da iko da sun zo saka cikin alkurani sun ci haka cikin alkurani a ina magana ba hikima ba hankali ko ta tsabar ka ka jingina ma Allah ta'ala ka ce ba addinin musulunci ne a kashe mutum ɗaya bisa uku wai tsoron biyu uku biyu uku wai tsoron rabi na'am kun gani mun ci kuma amma ina kuka samu ana muku wahayi ne tun wahayin da aka yi Muhammadu Muhammadu Rasulullah ne ba wa inda shi kuka kawo mana mu ga islamin eh mana mu tabbatar da magana ya za a yi kuma shin zan magana irin wannan a magana kan arba irin wannan na shi na shi kan da jini wanda ban ba daukar shi da wasa ai so to su waɗanda suke kira wa Allah ƙarya sun sani sani bai gurin Allah zai ka zama wani abu suna sani sun san cewa Allah bai bai ce ne bai bai ce ya ya ayyuhal yahud wa ya masha yahud ba su samu gaskon ayyuka suka samu babban ya ce ko kuma ya almashar isra'ili an tun sha'abi al-mutare ifa aro ma shi ido dai su alaikum hukum me na sabi sai ku kawo mana inda ina ne sun san cewa Allah bai ce haka sun ce sunan shi abu lahi da kun Allah kuma ba in mutum ba ba yana cikin kuɗin da aka suka yi ba amma in cikin su ne suka yi koshi kuma an za su shiga wata kwanaki ne ba ko ba al'amarin ba haka ba bala man aufa bi ahadihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin wato a al'amarin ba kamar da suke cewa ba ga da al'amari man aufa bi ahadi wanda ya cika alƙawarinsa wattaqa ya ji tsoron Allah fa inna allaha yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoron Allah yana karɓa da kyakkyawan aiki karɓa da mutum Allah ta'ala ba yana zaɓan jinsin mutane kabila ko ya zaɓi wani gari ba mutane wani gari ba ko ya ɗora abin shi akan cewa wannan kabilar da aka kai daidai ne a Allah ta'ala ya sauka da dokoki ne ce ai to duk wanda ya bi dokokin Allah ya kiyaye abin da Allah ya ce bai da bai wanda ya ce yayi to irin su Allah ke so ko ƴan wani gari ne kuma ko mai ma'adinin su ka gane ko mai ma'adinin su addini suna ne ku ce ku musulmi ne ko ku kiristoci ne ko ku yahudu ne ko ku kaza ne ko kuma addinin kabila ne ku ce ku larabawa ne ko ku hausawa ne ko kaza ko addinin yan bangaranci ne ku ce ko yan arewa ne ko yan kudu ne addini menene imani da aikin kirki imani da aikin kirki shine addini na mutane da ce a ba kana ce Allah ya zaɓi wasu eh a gaya min wanda Allah ya zaɓa sai kai suna zaɓa Allah ya zaɓa annabawa annabawa mu suka yi suna saɓan Allah suka saɓa Allah abin da aka ce musu yi shi suke abin da aka ce suka ce suke ba wanda ya kai su ta kawo to zaɓin Allah ne ba ana cewa in an zaɓe ka sai kai mummunan aiki in Allah ta Allah ya zaɓi duk wanda kaga Allah ya zaɓa za ka ga mutumin kirki zaɓin Allah ne ni ne wani Allah da ke da wanda wannan wannan ayyana da Allah ya zaɓa mutanen kirki akwai wani wanda ya ya dubi yana yana tare da imam barka sai ce ku ka kun sa kun rahoto Allah ya dora ku ka kun daraja wanda ba wanda zai iya kaiwa matsayin ku ko ahlul bayt ayi mata albayt sai ce in ga maka da me muka sami wannan daraja yace da mene yake da takwa ba masa wahala su waɗannan bayan Allah suka fi kowa tsoron Allah da ko na san mahala da za a ce wani Allah ya zaɓe shi zai mummunan aiki sun ke zai ce maka da zaɓe shi muna aika mu kai Iblis haka ya kasance ko ko da ke Iblis ba masumi ba ne su masumai da da hujjar hankali ya kamata za lazim Allah ya kare su domin ya ce ai koyi asumai ke asumai Allah ta'ala ce su kai koyi amma duk da ba su ba wai domin kuma suna sha'an zaɓen ba sun fi ƙarfin zaɓa wa Allah to iblis shekara nawa yana ibada amma sai ya zo aka ce su ja ya ce yayi sai aka tsine masa bal am dan ba'ura shi ma malami ne samiri ma malami ne duk da suka lalace siyasa ga kaza da suke ba ka al'amar yi lillahi wajen Allah ba an yi ce kai an ce ma bar am har yana addu'a Allah ya amsa duk addu'ar sa Allah yana karɓar addu'ar sa to sai ya addu'a kan mu to shi kenan sai aka gina masa addu'a to kaga ashe kenan a wajen Allah abin kirki yake karɓa ga bawan sa na gari ba abin tsiya idan kai mun bawan Allah ne garba kuma sai ka saba wa Allah bala man aufa bi ahadihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin wanda ya cika alƙawarin sa aka ba shi amana ya ci amana amanan ƙinƙari ne ko dinari wato dukiya mai yawa ko kaɗan duk da cika ya riƙe amana ya ji tsoron Allah ya yi abin da Allah ya ce ya yi ya bar abin da Allah ya ce ya yi to irin waɗannan Allah ke su ko ma me ya addinin su ko yahudawa ne ko nasara an fahimta ai saboda wannan aiki ai aikin kirki mai aikin kirki Allah yana son sa wajen yana ga muku wajen yake ga muku wani wanda an an ci ma a bille masa waya ba sai aka ce a dakata yana ce da mutane abin ya burge shi ce yanzu Allah ya mutu sunan shi ka ce ya ce yana ce da ce har da ɗaya na so sai shiga kaga ma'ana ko ko da ko ko da mushriki ne yake aikin kirki Allah yana son wannan kirki aikin kirki ko da ya ya ki shirka din sa ko ba lura ba wato inda mutum musulmi kada shi ba mu'mini ne amma mutumin kirki ne to tambaya ba ruwan Allah da aikin kirki ba na tambaya Allah yana son masu aikin kirki sai dai ya haƙi rashin imaninsa amma yana son aikin kirki kuma tambaya aikin kirkin nan zai abin zai amfani shi gobe kiyama zai amfani shi in yi imani sai ka ga ya zama dau lafiya lafiya da yin amur wa amur sa imani amur sa kai ko to in amur sa ba imani to shine ba an rasa mabudin shi ga wajen rara amma an samu sassaucin kuma idan ko imani da aikin yin suka kawo muku ko biya ya daidai to kaga wannan an da yin sanin kibar wannan ana magana ne dangane da yahudu su yahudu ana wasu suna cewa ai sun komai suka aikata ba ku su za ku hala da tsara da shi ba aikin kirki wanda aikin kirki kaga nan an kawo wajen wanda aikin kirki Allah yana so masu aiki kaga ko da bai hude kaga ba ga shi na an yi an bai bai hude mai mai cika amana ba na dinari to ai kaga ya hude akwai mai rike rikon amana mai rikon amana mutum tambaya mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ko mutumin kirki ne tunda ya rike amana ko da ko bai yarda da wannan nan to irin kuma shi alhalin kirki kuma da wanda sai ga mutum ya rike amana kansa yana yana da arziki da wanda sai a jarrabe shi da rashin imani har da arziki cewa da hadin mutsayi da yawon zuwa lokacin manzo Allah ba din zai saba zai imani saboda kyakkyawan halinsa kyawun halinsa na taimakon mutane da yawan baiwa da yake to kaga mutum yana aikin kirki sai ka ga sakamakon aikin kirki din nan sai ka ga ƙarshensa ya yi kyakkyawan ƙarshe sai ya cika da imani mai mummunan aiki ko to ko da yare yana da imani a abin da yake kullawa a kai zai ƙare wasu suka nuna mana addini kawai kamar jinsi ne ko suna ne ko kabila ne ko kaza ne ko ne kawai kamar in an zo ranar za a ce ina musulmi da jigawa mu za su guji ko cike a jiya ina kakarai ta yi rubuce kama kaza za a tantance ne akwai sikini ya zo da sikini ka yi kaza a ji sai an tantance kuma ka zanci kowa sai an zo sai an yi kotu tribunal amma rayuwa har harara har gwaro ko a rubu kai gwara a rubu a baka sai an tantance an gama wanda ka zaruta an biya su zalunci nan kuma kankan ka wanda suka zarunce ka kai ma an biya an gama a to sai a je a ɗora aikin ka su biyu ga biyu ga alada ga zunubi a ga wanda zai biya ga mala'ika yana jiran daga wanda zai announce duk duniya in aiki gire ce sai ce wa da dan wani ya rabu ga kowace da kongura zai ya yi yana cewa ainihin wayannan da'awar da suka yi na karya wanda zalika da nan istahlu zulma man khalafa yau a gani sun halatta zaluntan wanda ya saba musu addinin su wato addinin ko ba ɗaya bane ko ka zalunce shi ba wa qalu lam yaj'al lakum fit tawrati hurma yace a tawra ba haramta su wato dukkan wanda yake ba dan addinin su bane ya halatta in ga irin wannan a cikin addinin mutum a nan aka ɗauka a gane in ka ji wani malami yana maka fatawan cewa dukiyar kafiri ya halatta to a- a- a tauran yahudi ya ɗauka don ba halatta ba halatta mu musulmi zalunci ba Allah ta'ala ya ce ya a cikin hadisi kusa ya kuma mutane na haramta ma kaina zalunci kuma na bai da zalunci a tsakanin haram kada ku zalunci juna to sai ka tuni ya yi maka karatu ya karanta maka hadisi ya ce in dai mutum ba musulmi ba ne kana iya ci da dukiyar zo ta ta ce to iblis ya tsaya maka gaskiya amma ta yi amma ba ta ba karatu ba ne a ya ya ya ya ya zama haramun ka zalunci dan uwanka ko ya hal- ya halatta ka zalunci dan ka zalunci wani zalunci haramun ne a ko kowa ne ne ma kuma kowa ana masa adalci ne ana faɗin eh, eh, eh, imam zainul abidin dan imam hussein ya ce da shimur yadda ce da wani makashin husaini zai kawo mani amanan wukan da ya kashe husaini da shi zan aje masa amana in zo kuma zan bashi karatu inda zai bani da sunan amana makashin babana ya bani amana wukan da ya kashe babana in ya zo ce ina amana zan bashi karatu kan gani to zai na za a ce maka wai halatta ka ci dukiyar wani dole ne muka fatawa ta cewa dukiyar wani ya halatta ga kowane ibara kuma suna cin dukiyar al'umma da cewa ai ba na kowa ba ne ko kuma ai dama dukiyar su ne na gwamnati na gwamnati to na uban kai ko na uban kai ne ba rabon gado za a baka na karo ko in uban ka ya mutu sai ka ci dukiyar uba sai an raba ba ka san sannan ka ci to ba zan dukiyar gwamnati na al'umma ne ba ce maka ya zata maka da baban wani ka san ka za ka ci haƙƙin ka ci a cikin majmu'ul bayan daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi da karanta wannan aya sai ce ka zaba azabullah ma min shay'in kana fil jahiliyya illa wa huwa kadakani illa al-amanata fa innaha mu'addatun ila al-barri wal fajir wannan bada matsala na sallallahu alaihi wa sallam yace da ya karanta wannan ya ce makiya Allah makiya Allah sun yi ƙarya duk wani abu ma min shay'in kana fil jahiliyya illa huwa kadakani komi da aka aikata da yana karkashin kafafu a wannan matsala a hijjatul wada ya ce duk wani bashi da su a zamanin da suna bin bashin jini na kashe kashe da suke mutum ya ce gida kaza sun kashe mana kaza sai marama su ta kashe kashe wasu suna bin bashin jini to sai manzo Allah ya ce to duk wani jini in da hidaya a tsake shi a kashin kafafu na da yanzu kar a tsake bin bin bashin jini irin na jahiliya da kashe kashe jahiliya yanzu an daina yanzu kuma wanda ya laifi nan gaba za a hukunta shi da shari'a amma ba batun wani wai kakanka ya kashe kakana saboda kana da shari'a haka suke ya ce to nan nata ya ce to duk wani ma min shay'in kana fil jahiliya illa wa huwa ta taqadiri ana na take wannan shari'a ta tabo da wannan illa amanata sai amana fa innaha mu'addatun ila al-barri wal fajir ita kan ana ba da ita ga managarci ko fajiri ko mutum fasiki ne in ya baka amana dole ka bashi amana wajen yana tanga-tanga nan na ga akwai ɗaya ka ajiye ran wannan kasu sace sai ka sai sai ka karba ka kashe ɗan biyan banza ya zama na ni za ka yi dawa ina abin nan da na baka ko kuma ya manta ma jiya ta sake shi ya manta da dai sai ce lokacin fara tangar tangar ka ba ni wannan ajiyar wanda ina ta nema ba sai na tsaye ka ba ta ke gani da da barwar fajar kowa kabire ko musulmi mutumin kirki ko mutumin banza in ya baka amana ko a jahiliya ne a musulunci me za ka yi za ka mai da abinda annabi ya take dokokin jahiliya da bin bashin jini na jahiliya shi ya take amma banda da wane na bi na bashi yanzu ba zan biya banda wa wane ya bani ajiya a da zanen bai take wa ko a cikin jahiliya ya kabir ya baka ajiya yanzu bayan an fito maka sai ka bashi kaya an bayyana illar amanata wa inna ha mu'addatun illar barri wal fajr ita amana ana mai shi ta ga mabutarta ko sai magana ta gaba إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك فلا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم masu sayar da alkawarin Allah da rantsararsu da ɗan kuɗaɗe kan irin waɗannan ba rabo gare su a lahira Allah ba zai magana da su ba ba zai dube su ba ranar alkiyama ba zai tsarkake su ba gare su akwai azaba mai raɗaɗi kaga shi ma wannan magana ce a mata ga uwar ba ta haɗa da tsawakon yahudu ne ko ko ko mawani ko wani mutum masu sayar da alkawarin Allah ma'anar sayarwa a nan musaya in ciniki akan yi musaya ka ba da wani abu a ba ka wani abu a madadin sa shi aka kira shi kuɗin ado ɗaya ana ce mishi saman ɗaya ana ce mishi musu ɗaya kuɗi ɗaya ado sawa'un fi'ilan yanzu muna akwai abin da muke ce ma kuɗi wanda aka yi su da takardu ko da waɗansu araba za a kai da dinari da azurfa a yi da zinariya da azurfa wannan cin shi dinar wannan cin shi dira to amma ana musaya na kaya da kaya cinikin da bahaushe ke ce ba ni gishirin ba ka wanda na kaya da kaya ɗaya ya zama kuɗi ɗaya ya zama abin kuɗi da ba da kaza a baka to su su kaga kaga ciniki musaya ne sayayya musaya ne ka ba da wannan a baka wannan to kuma ko an yi amfani da wanda muke ce mishi kuɗi ainihin ana amfani da shi ne a matsayin ala na musaya domin hakikatan musayan wani abu kai da wani abu ala misali in ka je kasuwa ka sayar da wani abu kamar ka yi saka ka sayar sai ka zo ka sayar a gwamnan suna ko kuma ka je da dami ka sayar sai ka sayar a gwamnan to yanzu wannan ragon menene kudin menene ya kudin damin gari alaba shi wannan wannan halar da aka amfani su wajen musaya ne saboda haka hakikatan ka kai wani abu ne kasuwa ka zo da wani abu shi abin da ka kai din shine kudi abin da ka tsoho shine abin kudi da so amma sai aka samu wani ala tsawon an yi amfani da takardu ne na kudin da banki ke na kasa ke bugawa ko amfani da wani abu mai kama da haka to shi ne to kaga su masu musayan yace yashtaruna yastabdiluna suna da dan misali wa ahlul lahi kullu ma amara Allah ahlul lahi alqur'an Allah da abin da Allah ya rubuta ya umarni shine alqur'an kai kaza kai kaza ka ba Allah ka barka don in ka bari ka cika alqur'an Allah in ka barka in kuma kai abin da Allah ya ka cika alqur'an to masu musayan umarnin Allah kenan a cikin hadisi ya zo la dina liman la ahada ba addini ga wanda babu alƙawari da shi kamar yadda zo mun faɗa la dina liman la amanata la addini ga wanda ba a yi da amana la addini da man la amana ta ba addini ga wanda ba yi da amana to sun suna ne suke musaya suna musayan ahadun lahi wa aimanihim tsare-tsare su yamin ruga ne na rantsuwa ana ce mashi asab da rarraci asab rantsuwa ko yamin to a shari'a shine rantsuwa da Allah kuma a shari'a akwai ƙa'idar rantsuwa za ka rantsu ka rantsu da Allah mai rantsuwa da rantsuwa da Allah ne ko yaushe ba a rantsuwa da wani Allah to masu wato ma'ana suna musayan alƙawarin Allah amanar Allah da ɗan abin duniya ɗan kaɗan har da rantsarantsansu wato su kama hujja da rantsuwa kenan samanin kalilan shi ne ɗan abin duniya wato za su amfani za su yi rantse su da rantsuwa su ɗauki abin da ba nasu ba abin da za su karɓa ɗin shi ne kamar nan ɗan abin duniya za su karɓa sakamakon wani to ra'ayika za ku lanas za ka laka rabu waɗannan ba su da rabo fil akhira a lahira ba su da rabo a lahira wala yukallimuhum Allah Allah dai ba dai magana su wala yanzu ilayhim yawmal qiyamah ba zai ma kalle su ranar ma'ana ba zai saurara musu kawai za a bijire musu ne kawai a ce kawai a masa abin da suka aika wala yuzakihim ba zai karfafe su ba kina ya da kushin Allah ta'ala gare su ma'ana ba ba ba ba ranar ba zai ce ko ya yabe musu sun sun ci amana sun ci amana ta su je wutar ita ma ta ci su da fidda wannan amana a cikin su ولهم عذاب أليم سنة عذاب to dangane da wannan akwai yan wayoyi da yawan gaske masu yawan gaske na san a gurgurzu za mu karatu wasu za mu karatu ba a yanzu ko ba ku kawo dangane da wannan a tafsirin ummi tafsirin alibin ibrahim ya ce ya tare nuna irin nasi bi annahum muslimuna fa ya'kuluna minhum wa yaquluna lahum wa ma hum muslimina ala al-haqiqa suna kusantan musulmi suna cewa mu musulmi ne domin a aminta musu su karfi dukiyoyin mutane alhali su ba musulmi ne a cikin amani daga annabi sallallahu alaihi wa alihi man halafa ala yaminin ya kawo bi amala aqidu da kiyalla da kiyalla azza wa jalla wa huwa alaihi fadba yayin manzo sallallahu alaihi wa alihi wanda ya rantse wanda ya rantsuwa domin ya ci dukiyar ɗan uwansa zai game da Allah ranar kiyama Allah na fushi da shi a sai Allah ta ta ala ya saukar da ayar da ke wannan ko kuma kan ba inna da zai mai shiro na ta'adila wa haimani man halafa ala yaminin ya kawo bi amala a cikin da fitar da azza wa jalla ko alaihi wa sallam sai ash'as bin qais ya miƙe ya ce fiye nazar ko ce dangane da ke sai a sai ainihin an yi ce masu alasa da zaune ya yi hukunci a kansa a yawa a yawa wani allah kusan a mafasara a wani cewa shi ya san da ya ji wannan sai ce to lalle dangane da ne shi ne ya je ya fage da cewa shi musulmi ne kuma ya rantse wani abu nasa ne aka kuma ba shi to yanzu da ya ji wannan sai ce to dangane da ne sai aka sai da hukunci aka ce mai da dole abubuwa cikin amali din bai da ya amali na shehu kai ba akwai amaloli daban-daban amalin sabo amalin wannan da amalin shehu kuma bi amalin shehu kai ba shehu kuma su ke da isnadinsa da ya ce daga waɗi daga babansa ya ce wani mutum ya yi ya kawo ƙaran imrul qais wani mutum a daga hadar rahot ya kawo ƙaran imrul qais zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa dangane da wata ƙasa kamar gona ke ya ce ya ƙwace musu wannan ya ƙwace musu gona ta a jahiliya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce alaka bayyana kana da shaida ya ce a sai ya ce sai manzo Allah ce ka biya mini sai da rantsuwansa da rantsuwansa ainihin kai mai da'awa kai kake kawo shaida shi kuma wanda ya musa shi ake ba shi wata to sai ce to zai karɓa da sai ya shi ya rantsu sai shi mutum ya ce ya haɓu wallahi da haɓu in haka ne ba zai tafi da gona ba kala in za haɓa bi abu ka kana min man la ya turu lahu ilayhi yawma al-qiyamati wa la yuzaki wa lahu adabun in har kuwa ya tafi da gonarka da wannan rantsuwa to zai kasance cikin waɗanda Allah ba zai gan dure su ba ranar kiyama ba zai tsarkake su kuma azaba da rabbina kansu wato kenan idan idan ana rigima a kan wani wani ce wannan na wani wani ce kamar gona wani ce gona ta ce sun ce a tawo ce sai aka ce kana da shaida ya ce bai da shaida a ce kai kai gona ta sai ce a mata sai ce masa a ce ko karar sai ba ta sai ce a gaba sai ya rantsa sai aka ba masa inda ƙarya ne ya shiga cikin wanda Allah ba zai makare su ko ta kawo a cikin ulun akbar da hadisi mai tsawo a ya lissafta manya-manyan laifuka da bayanin kowane ne ana ma cewa suka ba'ira manya-manyan da ta zama zuwa kai wanda Allah ya halatta ya haramta a littafinsa a ciki imam sadiq alaihi salam ya cewa wani yami wani yami ne da mu da cikin kaba'irai akwai rantsuwan da ake ce mata gamus ana ce mata gamus ne rantsuwan ƙarya kenan saboda sannan ana ce mata gamus ma'ana mai na tsaro saboda tana nutsar da mai ita a wuta mutum ya rantse da Allah akan ƙarya ne ka kona ga musu shi ba ba a kafara ba a kafara a gida sai ya don Allah ko wuta to yace domin Allah ta'ala ce in yana cewa annabi ne ya shi ya shi gurin da adillahi wa imanin zamanin kalilan da ra'ayka la khalaq lahu fil akhir a wani cikin wannan ruwa na da yawa a cikin ana an lissafta su a cikin miyagun ne ko wanda Allah ta'ala baya kallon masu yi zama kawo karin waɗansu da ciki a lokacin harawa daga cikin harwala da a cikin biyu inda imam Allah ya ce masu Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce hurmatul jannatu ala man zalama ahla baiti wa ala man qatala wa ala muqin alaihi wa ala man sabba an haramta aljanna akan wanda ya zalunci yaran gidana da kuma wanda ya yaƙe su da wanda ya taimaka a kan yaƙansu da kuma wanda ya zaɓe su ولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يذوقهم عذاب العذاب ثم لا يتعبون أسكن كتاب التوحيد من الشيخ صدوق حديث شيما مزعو كالأمير المؤمنين عليه السلام أسكن أنا شيوا وقال لي ونمتم ya yi masa tambaya kuma ya rike fita ko kuma ce ayo sun ɗan ke fita masa sai yana cewa wato me yi ma'anar layin zuwa ile biyu wani ya kai wa wannan me yi ma'anar allah baya da ba ma zai kalli su bara mai kyau sai amfanin ne ke masa ramshi wannan ma'ana kaga akwai masu kama a ce ai ba zai kalli su ba kaga sai su saboda cewa ma'anarsa sai su masu tabi'a yanzu nan za su arzu su ba Allah su ba halittarsa cewa wato za su zo da Allah sai Allah ya kawar da kai kamar ki kallon su kamar yana da irin irin na halittarsa to sai ce yuhbiru annahu la yusibuhu bi khair nan Allah yana ba da labarin cewa alkhairi ba zai same su wa kan taqul arabu wal wal wal wallahi ma yanzuru ilayna fulan وإنما يعنون بذلك أنهم لا يسلمون منه بخير laraba suka ce wallahi ba ba da bayan goma da aka yi bayan goma kamar a ce ka wannan wan- wannan sarki baya kallon mu ko wannan gwamnan ya ji bai san bai kalle mu alhali kuma tsakanin gwa- da gwamnan ma da nisa sai wannan gwamnan san bai gan mu ba bai kallon mu ma'ana ba a samun abubuwa tsoro da su kawai gwamnan laraba suka ce wanda baya kallon mu ma'ana baya ba ma samun alhairi da gwamnansa shi ne to kaga ma'antun da barar ya ce ai baya ganin mu ma'ana ba ma sa ma tsari ta wajensa kaga ka ce Allah ba zai kalle su ba ma'ana mene bai za su samu daga wajen Allah azaba kawai kaga ma ce wala mu azaba ai kaga shi ne ma'ana ma'ana baya kallon su فذلك فذلك النذر هاهنا من الله تبارك وتعالى الى خلقه فنذره اليهم رحمه له kaga a nan kaga Allah ya kalli bayan sa yana nufin ya masa rahama a ji kada wani mushtabiki ya ya ya je ya ce ai- ai ai Allah ya ce yana gani kaga ya yi ce ba Allah ba zai kalli su ba ma'ana ya kawar da idanunsa to ba nan nufin ke ma'ana ba zai masa rahama ba azaba za a yi masa in ya in yi musu rahama ya kalle su in yi musu azaba mai yi ya iya da su a cikin usulul kafi daga ibn abi yafu ya ce na ji abu abdullahi alaihi salam yana faɗa hasu ya ce yana yana faɗa da yana cewa uku allah ba zai kalle su ba rana da kiyama. irin wannan mai cewa uku din nan suna da yawa kuma ta rubuta sallah ta rubuta sallah da su da yawan gaske a babin uku a bakin ƙarin da ba sun zo yawan gaske uku wani zaka an kawo wannan wani an kawo wannan wani an kawo za mu karɓo ba a yanzu uku Allah ba zai dole su ba ranar alƙiyama ba zai tsarkake su ba kuma suna raba ba mai raɗaɗi ga su uku domin a wannan ruwaya manidda a imamatan min Allah laysa tu wanda a wani imama daga wajen Allah rai ba ta zama shi kuma ya ce shine imami kamar bayan imami da ya ga a wani shine magaji magani na muka karanta cikin zamanin a yin malu wanda akwai wanda ya daga wani da awon shi ne kuma a wasu bada cikin ayan a yin malu wani sai da awon kyamawa amma an yi masa da awon ne ba shi ne ya yi ba ba shi su wanda suka yi masa da awon ke da rabi ba shi to na farko kenan sannan kuma man jahada imaman minallahi wanda ku da wanda ya musanta imani daga wajen Allah na farko wanda ya da'awan shi ne imam na biyu wanda ya musanta imam wa man za'ama anna lahuma fil islami wa man za'ama anna lahuma fil islami nasiba to lahuma yana koma ga wasu garin cika kuma wani da wani duk wanda ya ɗauka wani da wani suna da rabo a wajen Allah shi ma bai da rabo gobe kiyama to kiyaye ba wani da wani matsayin da wani su domin na farko wanda ya da'awan shi imam bai da rabo a wajen na biyu wanda ya kiyata da imam bai da rabo a wajen na biyu wanda ya ce wani da wani suna da rabo a wajen Allah shi ma bai da rabo a wajen Allah su biyun nan na san kun san su sarai kowa ya san su har ama yanzu duk sun gane ya amma su ba dai gan gaskiya da a gaya musu ka ko mutum ya fi ko kare in ka ce su wani da wani su ne suke rabo wajen Allah kai ma ba ka da rabo wajen Allah mun gaskiyar magana shine sun ɗauki abin da ba nasu ba kuma wanda ya ɗauki irin wannan matsayi da ba nasu ba bai da haka ma wanda ya ƙi yarda da imani na zamanin shi ma bai da ko hadisin ama ya nuna haka man mata wa laysa fi qulbi bai'atan li imam zaman mata maitatan jahiliya to wala tana mutun ya ga imam din ya musa shi ma bai da haka zalika wanda ya ce wanda ya da'awar imam shi imam ok shi ma bai da to har da a cikin kabi ne da isnadinsa hadisi shi ma mai tsawo daga ciki akwai inda abiji akwai alaihi salam yake cewa Allah ta'ala saukar da wannan alƙawari na da dai shi da nuna ga Allah zuwa ƙarshen aya zuwa a wurin azabar da ya ce wal halaku yana kasar wannan la halaka lahu mai ma'anar halaka ya ce an nasibu wa man lam yakun lahu nasibun fil akhirah fa bi ayyi shay'in yakunu jannah aka ce mutum bai da rabo a lahira to in ya je bai da rabo to da me zai shiga aljanna in an je lahira ana ana an auna an aiki a cikin ne ko a zina magana wannan to sai aka zo shi bai da bai bai da komi sai aka zo aikin kirkin sa ba aka nema aka rasa to sai a ce shiga aljanna domin shi zaɓin Allah ne kamar yadda yadda suke rayawa shi a zuwa mai Allah ne aka ce ba haka bane za ka zo ne gobe kiyama da aiki a can ce a suke don mutum bai da rabuwa lahira aka yi ma'ana an gama rabuwan shi an gama komi da komi ya zalunci wani ya hadda imam ya zalunci a ba ya zalunci za a imamin zamaninsa ko ya musanta zamanin zamaninsa ko ya ce shine liman inna da zamanin wanda ya wanda ya mutu kamar mutum ne zai ce ya shine annabi an turo annabi ya ƙi mishi ya ce ai ba amma wannan ne shine annabi to in ya zo ran lahira sai ai mutum kirki ne a sa shi a aikin shi a suke a ce ya shiga aljanna kamar mu sai ran to kaza ni zo ran da sai a ce ko mu sai ran a ce ai shine ma ne mu sai a zo da ayyukan sa da kirki a zo a suke ne sai shiga aljanna yawwa ba ka wanda ya musu imam ko ya da awali imamanci ko ya ce wane da wane limamai ya ce suna da rabo to shi ma bai da rabo aka zo ka ma'ana ba ka da rabo ba za ka shiga aljanna da mutum mai bai da rabo da bai zai shiga aljanna an zo za a sa aiki alheri sa suke yi za a yi alheri to ya ke nan muna biya wani aiki su ne su ne gini to kawo rayu dai a cikin kafi din daga abi hamza daga abi ja'far alayhi salam yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace uku Allah ba zai magana da su ba zai bude su ranar kiyama ba zai tsauke su ba suna da ba da wannan kuka dai da ga gani ta jiwa kan ruwa sallan duk da kisa za ta to uku zai bambanta da wannan ruwaya nan yace shaykhun zalim wa malikun jabbar wa muqtilun wa muqtilun muqtal muna cewa babu munafa tsakanin ruwayoyi karka ce an ce uku a ce yanzu kuma aka ɗauka uku da babu da manafa ya wani Allah ya majalisun da manzo Allah yake nan wanda ya magana akwai waɗansu mutane da suke da ɗabi'a da waɗansu da ɗabi'o'i miyagu sai ya kawo wa'yan ya ce wa'yan nan kuma a wani wurin kuma sai ya faɗi wasu an fahimta ai amma tambaya in aka ce uku yana nufin uku ne kawai yawa kaga sai aka kama ko kaga wannan hukuma ko da nan wakakari suna da yawa da ba su takara amma sai hadisi ya zo da wannan ce wannan wannan ce wannan kaga ukun nan gaba ɗaya ba wancan ukun ba can ukun mun ce da wanda ya da alimanci da wanda ya musa da liman da wanda ya ce suwa da rawa da suna da rawa kaga kuma nan sai ya ce tsoho mai zina da sarki azabi da kuma talaka mai tinkawo wanda ba ya da komai sai tinkawon sai kaga in sarki yana yana jabberanci ya je shiga wata kai kuma matsiyaci ba ka da kuma kokara ta wani sana'a wani kawa ne amma yana ganin da yawan waɗansu wanda ake ce masu masu iko masu iko yanzu wanda ba su da komai ba su da iko komai ko kowar gidansu ba su ce a share ba su wasu manya ne wayannan mun kinzin muhtar ba ka da komai kana da ba ka da ikon komai ba ka kuma da komai amma sai girman kan tsiya a zuciyarka domin wakilin muhtar ba ka da komi amma sai girman kan tsiya tir haka wannan ya je shiga wata abin zawo ta zama jabiri ya ɗan shashe ne da su kenan wannan kenan sannan kuma har wala a cikin irin wannan na ce uku daban-daban a wannan ruwayan a cikin kafi ne har wala ya ce uku da ba Allah ba zai magana da su ba ranar alƙiyama ba zai kalle su ba ya ce yana da suna zaɓa da ce a shekun zani wadda yuf ko da yuf ne wannan man aka yi da rashin zauja ka kuma wannan kuma ce mu zaniya mai mai amma kun biyu sun bambanta al-dayuf al-dayuf shine wanda bai da kishi namiji wanda bai da kishi bai kishi matarsa a wani ruwa mana ga da wani bayanin da Yusuf ma har ma yana iya kawo wani ma to shi da Yusuf bai kishi matarsa a nan bai kishi matarsa bai damu ko ta sadu da wani ba a gidan kuma yadda ka san tura da suka ci gaba yanzu ba ƙaramin ci gaba suka samu sun tura su za ka ga kawai matar za ta je ta ce abubuwa ya sani kuma a gani da shi amma akwai wasu ba'ar mutane da suka ci gaba wasu ci gaba zan ci inda ta ɗan da ana cewa ci gaba da kuma gashi jiya ana ta tsowa a amerika an babban kotun ƙasa ta zartar da cewa ana iya wajen jinsi har shugaban ƙasar zai na cewa na nuna ainihin sun kai gayan ainihin yanci yanzu doka ta halatta auren mace da mace da namiji da namiji kuma duk duwayen da suka hana suka yi doka suka hana yanzu ba su kusa ba tun da gwamnatin tarayya ta zata yanzu kotun kasa da kotun koli ta ce ana yi kare suna ta so su ne gayan ci ni ba san ko amerika in ta ci gaba za ta kai mutanen mutar gawa wani mutar da a hawa wanda shi ma da ta Allah ta Allah ya saukar musu da abin da ya dace da su to shi ke nan kaga shi da yus shi shi yana iya matarsa tana abubuwa bai ba bai da shi wanda ba a tutu ba shi zo da ba matar da take taka shimfiɗa mijin ana kuma tana kawo namiji tana ma'ana tana zama shine shine abin ana ce ma mace firash matar da take taka shimfiɗa mijin da ma'ana tana kawo wani namiji tana saduwa da wani to ka ganin a nan uku da aka sauka tsoho mai zina da namijin da baya kishin matarsa a kukuta da mai dako da mace da take da miji take so a wannan ruwayan aka ce ukun su ne almar'atu tu ibrahim zauja an fa'ima aka da a wannan ruwayan amirul mu'minin alayhi salam yace ala ukun da akbar da akbar zina ce ga muku zina da yake kowane ko lokaci ya kula suka ce masa bala ya ce iya imra a tun to ki kokara ka zauja wata a ti biyu wadda min gani fatar zimu zauja ya ce ita ce matar da take taka shiga da rikin ta ana tun zina da wani sai ta zo da yaro ba daga gare shi ba ta nuzunta ma mijin ba tilkan da tin la yukallimu Allah wa la yanzuru ilayha yawm al-qiyamah wa la yuzkiha wa la hawla ita ce wannan da Allah ba zai kalle ta ba ranar kiyama ba zai tsarkake ta ba ba kuma tana kuma da haɓar da kai shi ne irin wannan ga sunan daban-daban amma na ga lokaci ya kware ma amma idan mutum yana bukata a cikin kisa amma yin majimar bayan na ya kawo nan akwai wani ma'au a cikin kisa akwai arba kisa da arba الناس أربعة ومنهم من له خلق ولا خلق ومنهم من له خلق ولا خلق خلق ولا خلق خلق ولا خلق wannan faɗin Hussein bin Ali alaihi salam ya ce mutane hudu ne akwai mai khuluq ba halak akwai mai halak ba khuluq akwai kuma wanda ba khuluq ba halak kusan khuluq shine ke jawo da iyali halak kuma rabu to akwai wani yana da khuluq bai da halak wani kuma yana da halak bai da kuro wani kuma ba shi da kuro ya ce wannan shi bishiyar ne wanda ko da kuro ba shi da halak dama dama shi wato ko da mutum mutum kirki na ma bai da ruwa da ko dama dama kaga akalla dai an huta da sharrin sa to shi ne insha Allah mutum ya duba fisarin da zai ga bayanan da yawan gaske amma dai ba zan zan kare mana insha Allah za mu aje karatu wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وانا بالخير فكان اسمه قولا سليما والحمد لله رب العالمين
Thank you.